اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولك الكافي لما سبق ناصر لك بالجمال إلى صراط المستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulillah za mu ci gaba insha Allah cikin karatunmu a wannan littafi da muktar al-hadis za mu tashi harfi shi za Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam shabun safiyun hasan al-khulqi habba إلى الله من شيك بخيل عادل سيء الخلق هذا شاب saurayi mai kyauta mai kyakkyawan ɗabi'a wannan ya fi soyuwa zuwa ga Allah Allah ya fi son shi min shekhin daga dattijo amma kuma marowaci eh wato a samu tsoho babban mutum kenan ya zama bakilin maruwaci abidin ko da mai yawan bauta ne sannan kuma ya zama sayi ila hulki ne mummunan ɗabi'a to wancan saurin da ya fi shayen Allah hadisi na gaba rawu dalami alim da abbas hadisi na gaba yake cewa shahidin zuri la tazuru qadamahu hatta yujiba Allahu lahu nara wato mai shaidan zur shaidan ƙarya kenan abubuwansa ba za su bushe ba yana tsaye a filin alkiyama har Allah ya wajabta masa shiga wuta maza a yi da shi gidan wuta rawul hakim hakim ne ya rawaito sharrul majalis al aswaq wa turuq mafi sharrin wajajen zama sune kasuwanni da hanyoyi a za ga mutum bai je sayarwa ba bai je siya ba sai je zauna a kasuwa a ta hira a zaki wancan a yi gulman wancan wani jarinsa ya ƙara ina ruwanka wani ai kaza kaza wani ina su wani ayoyin sun rushe ina kaza kaza ta surute ne marasa kan gado wattur da hanya sun ya bar gidansa ya bar makaranta ya bar ko ina ya tafi baki hanya ya tsaya duk wanda ya wuce ko wacce ta wuce sai an yi magananta to wannan sharrin wajajen zama kenan mafiya sharrin wajajen zama kenan وخير المجالس ما في على خير وجد زمكما المساجد مسلاتي فإن لم تجلس في المسجد لا لايك تا إن بك سامو دامن زما مسلاتي با to falzan bai taka zauna a gida in ba aiki yau ba za a fita aiki ba to maza zauna a gidanka rawu tabarani an wafirata idan shi'arul mu'minina ala sirat yawm al-jum'ati yawm al-qiyamati rabbi sallim sallim ya ce alamuran mummunai a bisa suraɗi ranar alkiyama daga suna cewa ubangiji sallim sallim ka kubutar ka kubutar rawar turmizi an ayin mugira sha'arul mumini na iyo mai a suna min kubulin la ilaha illallah wa alallah ya fale tawakkalin mumini alaman muminai a ranar da za a tashe su da kaburburansu za ka ji suna cewa la ilaha illallah wa alallahi falyatawakkal mu'minun wato babu abin bauta da cancanta sai Allah a mu'minai suna dogara ne ga Allah tabaraka ta'ala rahu ne mardawaihi an Aisha shafa'ati yawmal qiyamati haqqun da Allah ke ta ceto na ran ran tashin kiyama gaskiya ne shi kuma lan yu'min biha duk wanda bai imani da ita ba lam yakun min aliya dama baya daga cikin wanda zan ce ta rawahu ibn mani rawahu ibn mani an zaid bin arqam hisab ramadan mu'allaqun bayna as-sama'i wal ardi wato watan ramadan abun ratayawa ne tsakanin sama da ƙasa la yurfa'u ila Allah ba za a daga shi zuwa ga Allah ba wato zuwa wajen karɓa ba illa bi zakatul fitr sai da zakatul fitr رواه ابن شاهين عن جرير ita ashuwa dawo kan bukun shaidai guda biyar ne almata'un wanda aka soke wal mabatun a wanda ciwon ciki ya kashe wal gariku da wanda ya nutse a cikin ruwa har ya mutu da sahibul hadimi da wanda katanga ta fada masa da kuma a shahidi fi sabilillah da wanda ya yi shahada a filin wato a fagen fama ke wajen yaki saboda Allah rahul bukari wa muslim ana bi hurera asharu tisa'atun wa ishiruna wata kwana ashirin da tara ne farada su mu hata tahu amma kar ku yi azumi har sai kun ga wata wala tuftiru hatta tarahu kar kuma ku sha sai kun ga wata fa in gumma alaikum fa akmil iddata 30 yawma idan wato wani abu ya rufe muku wata ba ku ga wata ba kamar hadari to ku cika kirgen wato sha'aban ya kai talatin ko kuma ku cika kirgen wato ramadan ya kai talatin sannan ku ajiye azumi rahul bukari wa muslim alibin umar harfu sa'adi sahibu daini ma'asurin bidaini fi kamarihi yashku ila Allah wahadata wato ma aboki bashi wanda ake bin sa bashi ma'asurin wato shi abu riba ce ya ne bidaini da bashin sa fi kabari a cikin kabarin sa yashku ila Allah wahadata yana kokawa Allah kadai taka cewa ba kowa hariba ce shi mala rawu tabarani an barra صاحب الدين مغلول في قبره لا يفك إلا قضاء دينه wanda ake yi bashi ma'abocin bashi wanda ake yi bashi abun kunkumewa ne ɗaure shi za a yi ta mau a cikin kabarinsa ba abun da zai warware shi kuma sai dai an an biya masa bashinsa bashin da ake biyan sa saboda haka duk wanda yake da matacce kamata yayi kafin ma ku yi jana'izar mutum haka manzo Allah yake yi hal alai dainu shi ne ana bin shi bashi a farko farkon lamari kan ma idan an ce ana bin shi sai ce to kusa ga kan nan wa sai na rasulullah ko kuma in ka ga ya sallar da sai an samu wani ya ce eh zan biya mishi sannan a masalla ma kauje da masallaci nan ko daga baya ne dai da musulunci duniya wato lokacin aka samu dukiya sosai daga baya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ma yake jin sa ba shi manzo Allah yana biya sallallahu alaihi wasallam saboda haka abu kiyayi bashi da zai kai har mu mutu da shi a sauye ma a cikin kaburburan mu Allah ya biya mana basu kan sawu dalami an abi sa'id al-khudri sai sahibul yamini amirun ala sahibi shimali yace ma abocin dama sarki ne shugaba ne akan ma abocin hagu fa idza amila al-abdu hasanatan idan bawa yayi aiki mai kyau katabaha bi ashri amsalha zai rubuta ninki goma aiki mai kyau ɗaya kai amma sai a ninka sau goma a rubuta maka lada goma wa in amila sayyi'atin idan ko mummuna aiki kai fara da sahibu shimali sai wanda yake bangaren hagunka ya so an yaktuba ya nufi an yaktuba yi rubutu qala lahu sahibul yamin wanda yake daman da ke mun gaya muku don farkon hadisin shine shugaba sai ya ce masa amsik kar ka rubuta kame fa yumsiku sai ya kame sitta sa'ati tsawon awa shida fa in istaghfara Allah idan mutum ya tuna nayi kaza fa ya istighfari min hasa wa wannan zunubi lan yaktub alayhi shi amma abin da za a rubuta man na zunubi wa in lam yastaghfir idan ku bai istighfari ba kataba alayhi sayyi'atan wahidatan bayan awa shidan dan ma sai ya sake tambaya shi wannan in to kawai shi ba sai in shi kana rubuta musu sai a guda ɗaya sawul bayhaqi ana bi umama sigarukum kananan yaran ku wanda suke rasuwa kaga akwai zafi cikin mutuwan waɗannan yara amma suna zama da aminu fil janna wato su ne yara irin masu shawagi su yi nan su yi nan a cikin aljannan nan in an ce da anis wato da anis wato jam'u du'umus wato jami'in du'umus kamar a ce asafir jami'u sufur an ce da amis wato samkun sagiru wato kifi ɗan ƙarni shi ne da amis ba kifi ne yin ne yin ne a cikin ruwa ba to shi ne su ma haka suke su shiga nan su shiga nan a cikin aljanna ana ganin su abun ban sha'awa to da ya ga babansa ya talaka adun abaku da ya ga babansa sai ya tafi da gudu ya je ya riƙe hannun babansa ko ya riƙe wato rigan babansa ala yantahi hatta yudkirahu Allahu abawul janna bare tsaya ko ina ba sai Allah ya shigar da shi da baban nasa zuwa gidan aljanna isa idan yaran su rasu za ka ji ana cewa Allah sa mu ce tun iyaye ne da hawa musulun an rage wuriya sai nan kwata aka sada zumunci ga wanda ya yanke maka zumunci wa afi ila man asa ilaika kyautata wanda ya munana maka wa kulil haqqa walau ala nafsika faɗi gaskiya ko da a kan kanka ne sawahu ibn najjar salli salatul muwaddi kai sallah irin sallan mai ban kwana wa abudillah ka annaka tarahu bauta wa Allah kamar kana kallon sa fa in kunta la tarahu in kai baka ganin Allah fa innahu yarak Allah yana kallon ka wai as mimma fi aidin nasi ka ɗebe haso ka ɗebe tsammani daga abin da yake hannun mutane ta ik ganiya sai ka rayu mawadaci wa iyaka ka shedinka wa mayu ta zarmihu da abin da za a kawo hanzari minhu daga shi rawabin najjarin an alibin umar na ita salatu fi masjidi haza sallah a masallaci na wannan in ji annai Muhammad khairun min alfi salatin fi masu yawa ya fi wato sallah dubu a wani wannan masallacin illal masjidil harama sai dai masjidil haram wato masallacin ka'aba kenan rawul bukari wa muslim an abi hurairah صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يؤمران الديار kada zumunta da kyakkyawar ɗabi'a da kyakkyawar makotaka yana raya gidaje wai zinna fi amari kuma yana tsara nisan kwana yana sa rayuwa ta zama mai albarka rawu ahmad ahmad ne rubutu salatul jama'ati tafdilu salatul fardi bi sab'in wa ishirin darajatan sallan jama'a sallan jam'i ta fi sallan mutum ɗaya da lada ko daraja ashirin da bakwai rahu bukari wa muslim alayhi umar sana'ul ma'arufi ta kima sari a suri aikata kyawawan abubuwa yana kiyaye munanan abubuwa yana kiyaye masifu munana wasu da ƙasu kafiyan turfiyo gadaba gadabar rabbi wato sadaka a koye tana bice fushi na ubangiji wasu latar rai misali zumunta kuma tabidul umra tana sa nisan kwana tana sa rayuwa ce albarka wa kullu ma'arufin sadaqatu kowane ma'aruf abu mai kyau sadaka ne wa ahlul ma'arufi ma'abota kyautatawa fi duniya a wannan duniya hum ahlul ma'rufi fil akhirah sune dai ma'abota kyautatawa a lahira wa ahlul munkar fi duniya ma'abota munanawa a wannan duniya su dinga sayarwa mutane filayen su layi ma a yanke shi a fere shi duk a cinye kuɗin to su ne dai hum ahlul munkar fil akhirah su ne dai ma'abota munanawa a lahira su za a tada mutanen banza a lahira wa'awwalu man yadkhulu janna ahlul ma'ruf farkon wanda zai fara shiga aljanna ko waɗanda za su fara shiga aljanna sune ahlul ma'ruf ma'abota kyautayi da kyautatawa da alkhairi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban su gaba daya shi zai fara shiga Allah ya sa da mu sawu tabarani an ummu salma sinfani min ahalin nari wato mutane kala biyu nau'i biyu in wuta ne lam aran ma manzo Allah ce ban gansu ba ba'du a baya kawai wasu mutane ne ma'ahun suwatu a aznabil bakari tare da su akwai wasu bulali kamar jelan saniya idribunan nasu za su dinga dukan mutane wani sa'un da wasu mata kasiyatun ariyatun wanda ga shi kamar sun sa tufafi amma kuma ariyatun ga sunan a wato a tsiraice wato tufafi ne na ado saboda haka kasiyatun ga shi nan sun saka shi kan an yi ado sosai amma ariyatun duk cikin su ba a ƙarshen su a fili yake a bayyane yake ma'ilatun wato masu karkata ne daga da'a ba sa bin Allah tabaraka wa ta'ala mumilatun sannan kuma suna karkasar da zukata zuwa gare su eh tirin in kai wasa sai shi ɗan ya tuje ka zuwa gare su kaga ai babu wani fari yake gaya wa yana faɗi yana gaya min wata mata irin kyanta ba mata ce wace ba malam wallahi in ka ga kyan matan nan yace ko kai Allah ya baka yace ga shi na baka dama halicci matar da kake so yace to ba za ka irin ba za ka wuce irin wannan halittar ba za ka za ka yi matar wurin ne ba ba mu dura mu matar wurin ne yake zubar da haka kaga mummiliyatun ɗin kenan masu kwato karkatar da zukatan mutane zuwa gare su to shi ne ina wajen yi da ce ru'usu wunna kayukansu ka asini ka kamin ka asini matil bakuti wato kaman toro wato tudun wannan na wato kan wato ɗan jalo ba ɗan jalo ba wannan shanu bakulon nan an gani ko kuma wato a rakumi a tozonsa na bayan na sannan wannan sai suna abin kishin su tozo wa tozo to shi ne to ka ce ka ce tozo ne irin na wato wannan bakulodin alma ila ce wanda yake karkashe ka za a karkashe ka ya ɗan abin haka la yadkhulul jannata wa innam ba za su shiga aljanna ba wala yajna rihaha kuma ba za su ji ko ji hakancin ta ba wa inna rihaha lalle kancin aljanna la yujidu ana samun sa ana jin sa min masirati kaza wa kaza tun tafiya na kaza da kaza ma'ana wani hadisi ce in tsakanin ka da ita ne wuce tafiyar shekara ta biyar ba kasa da kancin aljanna rawa ahmad an abi hurairah kaga a yanzu dai a dai duniya inda dan adam yake a wannan duniyar ta ba inda za ka yi tafiya shekara ɗari biyar babu shi to kaga kaddara ma a jannan a ko ina take a duniya za ka shiga shi in ji a duniya shi amma kaga shi wannan ne masu wai na abun kancin ma ba za su ji ba balle su je su shiga rawu ahmad an abi hurairah صلاة الليل مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى صلى الدري أنا ينتني بي بي بي بي بي بي بي بي إذا دوك صلولي ba sallar da ake sallah a cikin salloli guda biyar ɗin ba sallar da ake kiranta kafin lokacinta sai sallan asubahi ita ana kiranta a sudusin ƙarshe na dare me hikima cikin kiran sannan a sudusin ƙarshe na dare shine kai da ka ɗebo ƙiyamun laili ba ka ɗebo ƙiyamun laili ba to ana sanar da kai ka ɗan huta yanzu ka ɗan huta sai kai sallar asubahi a cikin nishaɗi saboda yanzu ka tafi hazalan asubahi za ka je kai ta zigin gidi wataƙila kuna ɗaura wazifa ko lazumi ma shi ya zagaye ka saboda to abun ya maka yawa jikin ya yi to yanzu an kira ne ana zama maka dan huta da za ga sun ƙarfi hudu masu kira
kai kuma ga falalle wanda ka ɗebo daren gaba ɗaya bacci kake yi to ana suna ma ka tashi mana ka ɗan samu wani abu daren fa zai wuce ba zai wuce a karama kalla ka shi kai Allah ka ɗan taɓa to shi ne to kaga duka abin ya zama abin to sai kuma a sallar juma'a ita ma ana karanta banu umayya sun sun fara cewa ana karanta ita ma kafin lokacin ta ita kuma masu aiki a yi kokari ya zanto an taƙaita aiki in mis ne to a yi kokari a gama da wannan mis ɗin, in ba dama a bar shi a ji a yi sallar juma'a ke to shi ne na'am
sai za ka ce a hadu kuma suba idan ɗayan ku yi tsoron wato asubahi za ta riske shi ga sanin ta zo ta sallah raka a ta idan tutur lahu makar sallah sai sallaci raka a ɗaya wanda za ta zama witiri gare shi na abin da ya riga ya sallata ya sallah rahul bukhari wa muslim an ibn umar sai sautani mal'unani fi dunya wal akhirah murya biyu sauti guda biyu sinannu ne a duniya da lahira mizmaru illa ni'imati ai yanzu abin da samarin mu suke ko suke yi kenan ko sai kuma an ba shi dama an masa ni'ima na aure ana ga samari da yawa suna son yin auren ba su samu dama ba saboda yin akwatuna da lefe ya hana yin aure a sadaki shi ma yanzu sai ka ba da dubu ɗari abubuwa da sun gagara amma kai Allah ya zaɓe ka ya baka sai zanto abin da zai fara gode wa Allah da shi sai kira yan nishadi sai a zo a ta kaɗa kaɗe ana ta buge buge ana haɗa mata da maza ana tarawa ko an gode wa Allah kai har ba zai kamata a yi ba walima ya kamata ka kira da yanka akuya yawwa da za haɗa da shinkafa da ya ci bayan Allah a zo a ba su kowa ya ce sha Allah ya sanya alkhairi Allah ya albarka wannan shi aka koyar tun da wancan din ma kaɗa kaɗan ma kuɗi za ka kashe wannan ma kuɗi za ka kashe to ai ka kashe da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai sallallahu alaihi wasallam to goge ko gawaya ko kaɗe kaɗe a yayin ni'ima shine kai wannan warannatu amma misali masu kiran masu manjiri sauransu su ban sa su a cikin wannan ma'ana ba na nufin a cikin wannan magana da yake kaɗe kaɗe inda kaga kuma suna gida da hau yace warannatu inda musibati da kuma wato a ƙaraji ko ƙara yayin musiba wayo mun shiga uku mun lalace wannan ba ba a so da ta ihu abubuwan baki musamman a ƙauyuka ana wannan abu har yanzu ba a mun je wani ƙauye layi zuwan mu shigan mu garin kenan kawai muka samu wata yarinya daga cikin yan matan garin ta faɗa rijiya ta mutu a rijiya ai in ka ga wani irin kuka da ake yi ni ban yi tsammanin ma ana yin shi a duniya ba wallahi sai da ke ilimi ya ɗan yawaita wasu abubuwan duk an basu Allah kuka ake irin kukan jahiliya mala a ɗiban ƙasa ana zuwa wa kai na cewa uzu billahi min shaitanir rajim Allah ya tsare mu rawul bazzar an an yace su mu ne ru'yati mai azumi danganin wata afiru ne ru'yati kuma ku sha danganin wata in gumma alaikum idan gumma alaikum wato wani abu ya rufe ba a ga wata ba fa akmilu idan sha'abana talasina ku cika kirgin sha'aban ya zama talatin in an ga wata shi kenan sai a abu da dama talatin din ne wata idan ba a gani ba kuma to a cika sha'aban ya ci ya zama ya zama wato talatin فأو البكاري ومثل أنا أبي هريرة الشمس سيد الأخلاق وما ذا استجف به ya ce kawai shi shi ne shugaban manyan ɗabi'u kyawawan ɗabi'u kawai shi shi ne shugaban su kai shuru yan kai shuru ka tsira ba za a ce ga abin da kace ba ba wanda za a duk wanda ya kakaci duk ciki fa biyu sai a rena shi rawu dele ne an anas as-salatu fi jama'ati ta'dilu kamsa wa 20 salatan فإذا صلى في ثلاث فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة sallah a cikin jami'i tana daidai da sallah ashirin da biyar idan ko mutum ya sallaci wannan sallah a jeji ya cika ruku'unta da sujadanta to za ta kai ladan sallah hamsin wato ta rubanya sallah a cikin jami'in makin kana can cikin gonanka sai alwala ba jami'i ba mutane ba kowa a kusa kai alwalanka mai kyau kai sallan karaka a hudu na azhar za a baka ladan sallah hamsin me me cikin me hikima cikin nan a ba to a me me ba zai gano ni da a cikin nan Mm. na magana magana
Wannan kamar yadda Allah ya faɗa da ya ji aka ba shi sallah guda hamsin nan. Aka ce ya koma a rage ya koma a karya aka gama a gyare. To sai kuma aka ce to a rage sun zama biyar amma za a ba shi ladan sallah hamsin.
wannan ka yana ga wani wanda ya a jejin da wanda ya jejin don haka ne a gari ikilasi ake duba ikilasi a san wani in yana cikin kukan zai yi sallah kan mai kyau ka gane da a yi sallah mai kyau to amma ba in yi keɓance wani waje in shi zai yi sallah to abin zai a hankali sai ga ko karatu nan yana ta muku kalkala da waye mutu wa dawo amma da ya keɓance ba wata kalkalan da yake shi dama can ba dan Allah yake ba dan ku yake dan ku yaba ku ce yayi to shi ne Hmm, Allah ta'ala alam kuma sai ce Dawul Hakim an abi sai yace as-salatu imaduddin sallah ita ce ginshikin addini الصلاة مفتاح كل خير مفتاح كل خير إذا صلى شيني مقول إن دكان الخير رواه التبراني dan shi bayan Allah salihai wato ko bukata ce su taso sai sallah kawai sai a ji a yi sallah shike sai Allah sai ba da kaza eh za Allah sallallahu alaihi wasallam ko mu ji abu wani abu muhimmanci ya taso kawai sai a ji a yi sallah sallallahu alaihi wasallam kawo tabarani ta asalatu fil masjid harami bi mi'ati alif salati sallah a masallacin ka'aba yana daidai da sallah dubu ɗari a masallacin da ba masallacin ka'aba ba wa salatu fil masjidi sallah a masallaci na wannan na madina kuma bi alfi salati yana da yadda sallah dubu na masallacin da ba masallacin wato a madinan ba ba ka- ba kuma kaba ba wa salatu fil masjid bi fi baitul maqdis bi kamsu bi alfi salati a sallah a baitul maqdis kuma yana da yadda sallah wato guda ɗari biyar a masallacin da ba masallacin kaba ba ba masallacin manzon Allah ba to na kan kowane masallaci ne babu tabarani a malamai sun yi sabani akan to da masallacin Ka'aba da kuma masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Madina wanne yafi to wasu suka ja akan lalle na Ka'aba ne yafi wasu suka ja akan na Madina yafi to amma akwai wani abin da suka yi ittifaqi akai sun ce in ma an yadda na ka'aban ya fi misali a ji amma sun yi ittifaqi akan cewa iya inda manzo Allah yake kwanci sallallahu alaihi wasallam a Madina iya dai inda yake kwanci to na kan ko al'arshin Allah bai kai shi ba ballan taraka ba na kan babu a duniya ko a lahira kuma ko a ina ma inda ya kai wannan wajen daraja wajen Allah inda yake kwanci sallallahu alaihi wasallam to wannan kan ittifaqi ba mai ja sai dai wanda yake da sanin na Allah sallallahu alaihi wasallam na'am yace mm, mm. yace rawu tabarani yace as-salatu alayya nuru ala sirati yace salati a gare ni haske ne a bisa sirati faman salla alayya yawm juma'ati duk wanda ya salati a gare ni juma'a 80 marra sau 80 gufrat lahu dhunubu 80 ama za a gafarta masa zunuban shekara 80 salati a gare ni haske ne a bisa sirati duk wanda ya san salati a gare ni ranar juma'a sau tamanin za a gafarta masa zunuban eh? za a yi sallah za a yi wato za a gafarta masa zunuban shekara wato tamanin na asiyamu wal qur'an yusta'ani lil abdi yawmal qiyamati wato azumi da kuma qur'ani suna ceton bawa ranar alkiyama ya qulu siyamu azumi yana cewa ay rabbi inni mana'atuhu ta'ama wa shahawati bin nahari fastatti'ni fi ya ubangiji ni na hana mar abinci da kuma sha'awa da rana ba ni cetonsa ya Allah Allah ka ba ni cetonsa wa ya kuri qur'ani qur'ani kuma ya ce rabbi ya ubangiji mana atubun noma na hana shi bacci bille da dare ka shafi ini fili ka ba ni cetonsa kaga wannan in akwai wani darasi da ya kamata mu koya cewa duk wanda ka ga ya zama gangaren gwani a cikin qur'ani to ya buge shi da dare ma'ana ya buga karatun da dare to haga shi na hana shi bacci da daddare fa shatta ini fi bayan ce son sa fa shatta ani sai su cece shi Mm, sai a ba su ce son sa su cece shi rawar bai haƙi an ibn umar as-sadaqatu ala wajhiha sadaqa tana fuskanta ne fuskan yadda aka yi ta wastinawul ma'rufi yi abu mai kyau wa birrul walidaini da bin iyaye yi masa da'a silatul rahmi da sada zumunta to hawwil shaqa'a sa'adatan tana juya tsiyata ya zama arziki tana juya matsiyaci ya zama mai arziki tana juya tsiyata ya zama arziki wa tazidu fil umri tana ƙara kuma nisan kwana wa taqima sari asu'i tana kiyaye masifin muna sawa abu za'ini ko abu ma'ayi asabaru inda sadamatul ula wato haƙuri yayin bugun masifa na farko ne ka mai da lamari ga Allah kai abin da shi ne kai haƙuri awal bukhari wa muslim an anas asiyamu jannatu azmi garkuwa ne rawal bukhari wa muslim an an abi hurairah الله تعالى أعلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وغير قولك آتي لما سبق أنا أسمع جل عالي لا سمع فاستعين على آله أكرم كافرين وعمرك بيدة معك وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين